أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake gani a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu wato na 144 kenan kamar yadda yan uwa suka sani masu bibiyar mu muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u'i hamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu kuma أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي to a darasin da muka kai ƙarshe darasi na ɗari da arba'in da uku mun tsaya ne a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari biyar da tamanin a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha a yau za mu tashi a mas'ala ta ɗari biyar da tamanin da ɗai kuma a aya ta sha hudu a cikin suratul isra domin ita ce take akan jerin ayoyi malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala Allahu ta'ala huna ya akai Allah ya ce anan kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah zai ce ma ɗan adam kafa bi nafsika yauma wato kenan kafa nafsuka yauma an gane ko rayuwarka ta ishe ka sai an ka ƙara ba'ul litakidi kamar da suke cewa an ƙara ta amma ana nufin an ƙara ta cikin wato don ƙarfafa ma'ana kuma nan ba ana nufin an ƙara wani abu cikin alkur'ani ba wato ta zo ne don ƙarfafa ma'ana kafa bi nafsika yauma ka ishi kanka yau alaika hasiban wato alaika kenan ka ishi kanka hasiban ka zamanto mai hisabi an gane ko hasiban alaika kenan kana mai hisabi akan kanka kana Allah ya nuna cewa dan adam ya ishi kanshi a wajen wato hisabi wa qala fi mawdi'in akhar an gane ko wani wurin kuma Allah subhanahu wataala ce wa kafa bina hasibin mun isa mu kasance masu hisabi an gane ko suratul anbiya aya ta 47 to kaga nan sai Allah ce kuma mu mun isa duk da yake ya kawo nunun alba'u an ci litta'kidi an zo ita dan karfafa ma'ana sannan kuma nunun litta'zimi ta tana nuna girmama Allah ba ta nufin akwai alloli daban-daban ba malam yace to kulna zamu ce mawaqifal qiyama ko mawaqiful qiyama mukhtalifatun wato wuraren tsayuwa a kiyama daban-daban suke fahiya fa fi mawqifin a wani matsayi ko wani lokacin tsayuwa an gane ko yakilullahu hisabahum ila anfusihim Allah zai ba su ikon wato ya rataya ko ya miƙa an gane ko wato al'amarin hisabi zuwa gare su wa ilmihi ila ila anfusihim wa ilmi wa ilmuhu muhitun bihim amma kuma alhali ilmin Allah yana kewaye tunda ba wai Allah bai sani bane wa fi mawqifin a kuma wani wurin yuhasibuhum huwa Allah zai musu hisabi wa qila wadansu malamai suka ce a'a huwa alladhi yuhasibuhum an gane ko la ghayrahu ko la ghayruhu wato Allah shi zai musu hisabi ba wanin sa ba wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala kafa bi nafsika al-yawma yau ka ishi kanka ka zamanto mai hisabi kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wato ka ishi ka zamanto mai hisabi akan kanka ya kai dan adam ayyak fika ya ishe ka annaka kai shahidun kana mai shaida ala nafsika akan rayuwarka bi dhunubiha da zunubin da ta aikata alimun bi zalika kana mai masani akan haka fa huwa shi wannan maganar kenan taubihun kamar zargina wa taqri'un da tsoratarwa ko buga zuciya la annahu tafyidun su su dauke shi kamar Allah zai mika mada adam bai maka sai hisabi li hisabil abdi ila nafsihi kenan la annahu tafyidun li hisabil abdi ba wai an yi wannan magana bane dan a wato mika al'amarin hisabi ila zuwa gabawa hisabil abdi ila nafsihi a mika mishi damar ya gabatar da hisabi akan karan kansa waqila waɗansu malamai suka ce man yuridu munaqashatahu fil hisabi yuhasibuhu bi nafsihi wa man yuridu musahamatahu fihi yakillu hisabahu ilayhi wa qila suka ce man yuridu munaqashatahu fil hisabi wanda Allah yake son ya tattauna da shi ma'ana ya bayyana masa wato zunubansa to yuhasibuhu bi nafsihi Allah zai masa hisabi da kansa kamar kafiri kenan wa man yuridu musahamatahu wanda Allah yake son ya yi masa rangwami an gane ko ya sauƙaƙa mishi kenan fihi a cikin hisabin ya kilu hisabahu ilai sai Allah ya bashi dama ya makan shi hisabi tunda ko duniya ka gare mutum bai ba kan shi rashin gaskiya dama ya an ka ce kai makan kai hisabi to ai kuwa cewa zai akai shi aljanna to amma mumini da ke Allah ya san aikata aiki na gari yana da kurakurai sai a ce mai to ya makan sai hisabi to kaga kuma zai nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi to tunda dan adam ba zai nemi bakan shi fatan sharri ba duk da su fir'auna da sun kace su alloli ne an gane ko ce shi abin bauta ne wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi kuma fir'aunu ce shi ubangiji ne bal ma ko cikin ubangiji ba ce kai shi ma ogan alloli gaba daya ana rabbukumul a'la kaga ya nuna shi an mahalici mai halitta ko mai mallaki abubuwa kuma yake tafiyar da al'amura kuma ce al'a'la shine ma na saman duk alloli ma gaba daya kaga ƙarya iddi'a'in uluhiyya ga wata ƙarya iddi'a'in rububiyya wanda duk kafirai sun yarda da cewa Allah shine ar-rabb wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah ko kuma wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah amma shi fir'auna ya yi kemime ya ce shine wato ar-rabb to kuma a wannan lokacin sai ƙara wata ƙarya shine ya nuna akwai wasu rabbu rabbu to amma cikin allolin ubangijin ne ma shine ogan su kwata kwata to kaga duk da haka fir'auna shi bai da cewa banna yake ba sai ce annabi Musa yake kawo banna a bayan ƙasa wa qala fir'aunu zaruni aktul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum an gane ko aw an yuzhira fil ardi al fasad ko ko aw an yadhhara fil ardi al fasad ko ko wa yuzhira fil ardi al fasad ko wa yadhhara fil ardi al fasad akwai qira'o'i daban-daban a wannan wurin in an ce yuzhira kamar annabi Musa shine zai bayyanawa an gane ko to in an ce aw an yuzhira kenan fir'auna da tsoron abubuwa guda biyu ko annabi Musa ya canza addini ko ya kawo banna a bayan ƙasa in an ce kuma au an wato wa yuzhira fil ardi fasad in kuma an ce au an yuzhira fil ardi fasad wa yuzhira fil ardi fasad kina annabi Musa ya musanya addini kuma ya kawo banna a bayan kasa amma in mun ka dauki au an yadhhara fil ardi fasad an gane ko kinan ko ko banna ta bayyana a bayan kasa ko wa yadhhara fil ardi fasad banna ta bayyana a bayan kasa kira'o'i ne sun tabbata kuma babu wani matsala akan su kenan in annabi Musa ya bayyana banna a bayan kasa za ta bayyana to muhimmu dai Fir'auna ya dauki annabi Musa babban mabannaci to kenan kaga ya danganta banna zuwa ga annabin Allah shine annabi Musa shi kuma ya bayan shi yace shi ubangiji ne kuma shi Allah ne kuma yana yanka jarirai ko mu ce jinjirai daban-daban an gane ko amma kuma kaga Fir'auna ya ce annabi Musa shine mai banna a bayan kasa dan haka kaga mutum bai yarda duk bannan da yake yi ya aika ya ce shi mabannaci ne sannan kuma munafikai zamanin munafikai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun idan aka ce kar ku aikata banna a bayan kasa tunda imani su su imani ba kuma suna kange mutane daga hanyar Allah an gane ko at-ta'wiq anil iman kangewa sai su ce inna ma nahnu muslihun ai su ne mu ne masu masu gyara to kaga mutumin da ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cutar da shi yake yin abubuwan da za su hana musulunci ci gaba kuma ya ce shi gyara da yake yi to kaga wanda yake dan adam ba zai taba yadda bai na aikata banna ce yana aikatawa sai wanda Allah ya marabu shi yasa za ku ga kasashen turai duk lokacin da za su zalunta kasashen Afirka da na musulmai sai su ce za su je su gyara bushi lokacin da zai kai ma Iraki hari sai ce za su je su gyara kasar Iraki yanzu an kashe mutum fiye da miliyan biyu an ruguza kasar an bata komai da komai kuma gyara ne suka kawo haka lokacin da NATO da kasar Amerika da Turawa da ma sauran kasashen musulmai suka taimaka ma wato turawa aka je aka ruguza kasar libya amma kuma bi suka ce sai soyi shugaban kasar faransa nicolas sarkozy ya ce gaddafi barazana ne ga duniya to kaga haka dai ne duk lokacin da za su aikata banna sai su ce to ai za su je ne su gyara to yanzu kaga za su ce su gyara ƙasar iraki su gina ta su yi kaza kaza su yi kawo gine-gine waɗannan gine-gine ba mu san ko da kuɗin wa za a yi su ba sannan makaman da aka halba a libya da ƙasar iraki ba mu san ko da kuɗin wa aka yi wannan ba sannan kuma wato mutanen da aka kashe ba mu sani ba su za a iya gyara su a dawo da su daga lahira ne ko kumi wannan kuma da sai an tambaye su Allah kai mu da tsari akan irin waɗannan munana akidu to wannan shi dai ne abinda wasu malamai suka ce to amma kuma hadisai suna nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha ta tabbe shi da Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a mumini hisabi mai sauki take cewa take na za a yi mai hisabi yace a'a abinda ake nufi da shi al-ard an gane ko za a bijiro ma mutum ne da wato laifukan da ya aikata shi mumini sai Allah ya gafarta mishi amma wanda Allah ya tattauna da shi kenan yana nuna cewa kafiri shine za a munakasha da shi ba mumini ba to kuma da an ka ce kafa bi nafsika al-yawma wannan kuma ai ba wai ya shafi wato mumini bane kawai ga wannan amsa da waɗannan malamai suka bayar tunda sun ka ce wanda Allah yake son ya yafe mishi sai ya bada hisabin shi zuwa gare shi to amma kuma farkon ayoyin yana nuna cewa a'a wato ba yana nuna cewa ba kawai mumini ne da a ce ma iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ba farkon ayoyin Allah subhanahu wataala yake cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kowane dan adam zamu lazimta mishi ta'irahu an an ce ta'ir shine tsuntsuna ana nufin littafin shi to kamar tana yuwa kamar littafin shi wanda yake na aiki wanda iska yana buga shi kamar yadda iska yake dauka tsuntsu kenan fi unuqi wato a cikin wuyansa sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nukhriju lahu yawmal qiyamati Imam Abu Ja'far ya karanta wa yukhraju lahu za a fitar mishi to kenan wane ne zai fitar sai wannan qira'a ta jamhuru ta bayyana wa nukhriju lahu kuma annunu nan litta'zimi tana nuna girmama Allah ba tana nufin akwai alloli daban ba ina fata an fahimce ni an gane ko wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Ibn Amir da kuma Abu Ja'far sun karanta yulqahu wato yulqahu ma'ana za a hada shi da littafin yalqahu kuma zai hadu da littafin dama sai an hada shi da littafin zai hadu da littafin an gane ko yulqahu ko yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to kaga nan farkon aya nuna kullu insanin dukkan dan adam kinan wannan ya nuna cewa ba wai sai mumini ba kuma waɗanda suka cewa kenan wanda za a yi ma munakasha shi kadai za a ce ma wannan wannan yana buƙatar dalili da haka wannan ra'ayi yana da wato abin nan sannan kuma abu na ƙarshe wanda za mu ƙara a ƙarshen wannan ayar shine da Allah ya ce kafa bi nafsika al-yawma ka ishi kanka da kuma kafa bi na hasibina a a ai akwai bambanci kai kai kanka hisabi hisabi na karantawa tunda za a baka littafin ka a ce ka karanta shi ko hisabin da Allah zai yi zai tabbatar maka da wannan kuma ya yi ma mutum hisabi ya sa kanka mishi ya kai shi a wuta ko kuma ya kai shi aljanna in ya aikata aiki na gari kenan kifaya ba daban-daban take aiki isa ta Allah daban isa ta dan adam daban aikin Allah ya bambanta da aikin dan adam dan haka babu wata matsala a karkashin wannan ayoyi wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 582 malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala wala taziru waziratun wizra ukhra wa tarai waziratun an gane korai mai dauka zunubi domin alwizru shine wato zunubi to waziratun ta dauko makanta zunubi kenan wala taziru nafsun ne waziratun wata rai wadda take mai ɗaukan nauyi na zunubi kenan ba ta ɗaukar wizra ukhra laifin wata rai an gane ko wanda kuma ya zo a wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma wannan cikin suratul isra'i aya ta sha biyar wannan ta wala ta zirwa ziratun wizra ukhra akwai shi wurare daban-daban zaka iske cikin alkur'ani ya zo akwai shi cikin isra akwai shi cikin suratul an'am akwai shi cikin suratu wato fatir da abin nan sauransu dai da haka dai aya ce da ta zo wurare daban-daban kada wani mutum ya zo ya ce a'a to ya an kai an ka ce wala taziru waziratun wizra ukhra aka kawo shi a cikin suratul suratul abin nan suratul isra alhali ko ba cikin suratul isra dai akwai shi ba a'a akwai cikin suratul an'am aya ta 164 akwai wannan aya cikin suratul isra aya ta sha biyar akwai ta cikin suratu fatir aya ta sha takwas akwai ta cikin suratu zumar aya wato ta bakwai duk in ka diba za ka gula ta sirwa ziratun wizir ukhra sai dai abinda zai zo bashi zai bambanta su malam ya ce to yaridu zai gito ma a fil akhbari abinda ya zo a cikin labarai an gane ko nan yana nufin labarai abin da ya zo daga labarai ana nufin labarai kenan daga Allah subhanahu wata'ala ko kuma daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ko daga salafus salih misali ya an ce akhbar ba ana nufin irin waɗannan labarai da muke yi ba cikin kafafen yada labarai an fi yawmil qiyamati ko da mun ji su a cikin kafafen yada labarai waɗanda an ka faɗi na cikin alqur'ani da sunna ya bambanta da labari wanda kawai za a ba da labarin wani abu an fi yawmil qiyamati cewa ranar tashin alqiyama yu'khadhu min hasanatil muqtab za a karba daga kyawawan ayyuka na mutumin da ya yi gigara an gane ko an gane ko mai gigara kenan za a karbi ayyukan shi wato nagari mai giba kenan mai cin naman mutane wal madyun an ce ci ba ana nufin ya yanka ya ci ba a'a ya je rinka zagin mutane yana aibanta su ba sa nan wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce zikru akhaka bima yakra ka an tana yiwa a dan ƙara waɗansu abubuwa saboda mutane su fahimci wato ina ne darasin ya dosa to don haka dai a takaicen takaitawa ranar tashin alkiyama zai kasance wato mutum zai biya dukkan ayyukan da ya kasance wato ya zalunci mutane a kansu to wannan hadisi ne na sahih muslim wanda zaka zo mutum zai zo tashin alkiyama ya ci dukiyar wannan ya zalunci wannan za a yi ta ɗauka abubuwa da daban-daban wato a biya mutane to da haka dai wannan ya nuna cewa ranar tashin alkiyama akwai sakamako kuma an ce wani bai ɗaukar laifin wani kuma alhali gashi za a ɗauki laifuffukan waɗansu idan ladan mutum ta ƙare a ɗora ma wancan to ya za mu yi da wannan to sai malam yake cewa kulna za mu ce almuradu abinda ake nufi min al'aya daga aya annaha la tahmiluhu la tahmiluhu ikhtiyaran wata rai ba za ta ɗauke shi ba ikhtiyaran dan zaɓi an gane ko cikin tana so raddan alal kafirina kamar wannan aya tana raddi ne ga kafirai haithu qalu lokacin da suka ce lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana kidan ku bi hanyar mu wannan hamil khatayakum mu dauki zunubanku aya ta suratul ankabut ta shabi al ayatayn kenan malam yace wal muradu aya ta sha biyu ya kamata a kawo al'aya wal muradu min al-khabar abinda ake nufi da labari annaha tahmiluhu za ta dauke shi kurhan ko take ko taso ko karhan kenan ko take ko taso to fala tanafi ayoyin busu kore juna ba busu warware juna ba wa qad sabaqa hadha marratan fi akhir suratul an'am malai ce irin wannan mas'ala da wannan kuma amsa kenan ta gabata a cikin suratul an'am aka bada amsa irin wannan ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 583 wato a cikin ta 583 a cikin suratul isra a cikin littafin kuma wato as'ilatul qur'anil majid a ayata wato 16 to wannan ayar ta 16 amarna mutrafiha fa fasaqu fiha to nan mallan ya kawo bayani mai tsawo akan ta to amma za mu koma a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shine ya kawo wato a aya ta sha biyar a cikin suratul isra kenan za a fara da aya ta sha biyar sannan a je aya ta sha shida kamar yadda al'adar mu ta gudana to a mas'ala ta ɗari da hudu a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a mas'ala ta ɗari da hudu malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kunna mu'azzibina bamu kasance masu azabtarwa ba hatta nab'atha rasula har sai mun turo manzo an gane ko kuma kunna nan nunu litta'zim ta tana nuna girmamawa muna yawan maimaita wannan ba dan saboda akwai alloli daban-daban ba qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hatta nab'atha nan ma har sai mun turo nan ma an nunu litta'zim malam yace hadhihi al-ayatu al-karima wannan aya mai daraja fi hatta tasrihu a cikin ta akwai bayani qarara bi anna Allah ta'ala ci cewa Allah subhanahu wa ta'ala la yu'adhibu ahadan Allah ba zai azabtar da wani ba hatta yunzirahu har sai Allah ya yi masa gargadi ala alsinati rusulihi akan harshen manzanninsa alaihi musallatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata a gare su wa nadhiru hatam kan irin wannan qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala rusulan mubashirin wa munzirin Allah ya turo manzanni mubashirin masu bushara wa munzirin masu gargadi li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kar mutane su zamanto suna da hujja wadda za su faɗa bayan manzanni aya ta 165 a cikin suratu wato an-nisa wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala walau walau anna ahlaknahum bi'adabin min qabli an gane ko da dai mun halakar da wato su kafirai mutanen makka ake magana a wannan lokaci kafin waɗanda za su zo bayan su an gane ko walau anna ahlaknahum da dai mun halaka su bi azabin da azaba inji Allah min qablihi kafin turowan manzo ko kuma kafin shi alqur'ani laqalu da sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilina rasulan Allah da dai ka tura mu na manzo fa nattabi ayatika an gane ko sai mu bi ayoyinka malam bai kawo karshen ayat ba min qabli an nadhilla wa nakhza aya ta 134 wannan shi na daga cikin hujjar da za su faɗa an gane ko kuma Allah ya faɗa a cikin suratul qasas walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan rasulan fanattabi ayatika min wa nakuna minal mu'minin kaga nan fanattabi ayatika a cikin taha sun kace da dai mun bi ayoyinka ya Allah kenan sai mu bi ayoyinka min qabli an nadhilla kafin mu kaskanta an gane ko wa nakhza mu kumyata shi kuma cikin suratu al-qasas fa nattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin mu bi ayoyinka mu kasance daga cikin mu'minnai duk uzurin da suke son su ba Allah kenan hujjar da Allah ya tunkuɗe kenan to ita ce hujjat Allah ya fassara ta kenan da sauran ayoyi wa qawluhu da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun zalika yadda sha'ani yake kenan na al'ummomin duka ga an halakar ko an yi musu azaba ko ko azabar da za a yi musu ran tashin alkiyama allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin ubangijin ka bai kasance zai halakar da wata alƙarya ba an gane ko ana nufin mutanen ta kenan bi zulmin da wani zalunci da sun ka aikata wa ahluha ghafiluna mutanen ta suna marabkana ba a turo musu manzo ba an gane ko wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun a cikin suratul qasas an gane ko an gane ko sannan kuma yace wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun a cikin suratu hud an gane ko dan haka dai ayoyin suna da irin ayatana da mutashabihatul alfaz sai an yi hattara cikin suratul al-an'am zalika allam yakun rabbuka a cikin suratu al-qasas wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalimun a cikin suratu سورة هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون to alamanmu da duk waɗannan ayoyi suna nuna cewa ba za a halakar da mutane ba mutanenta nan gafiluna suna marabkana sai an turo manzo can kuma an ce za illa wa ahluha wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun sai in mutanenta sun kasance azzalumai an gane ko kenan sun bayani ya bayyana gare su sun kin imani sai ya zama to ita ce sanadiyya ta halakar da su sannan kuma Allah ba zai halakar da mutane ba akwai cikinta akwai muslihun masu kawo gyara kenan akwai mutane na gari to wannan dai a takaice duka ayoyin suna taimaka ma juna ta fuskar ma'ana da duke akwai inda suka bambanta malam yace to wayu ayyiduhu abin da yake karfafa wannan tasrihuhu ta'ala Allah ya faɗa karara ya kurutas inji malam manzauri bi anna kullu afwaji ahlin nari dukkan afwaji jam'i na fauj shine kungiyoyi kungiyoyi jama'a jama'a na na yan wuta ja'atuhumur rusulu fi darid dunya Allah ya bayyana cewa manzanni sun zo musu a nan duniya wa fi qawlihi fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala kullama ulqiya fiha faujun duk lokacin da aka kada wata jama'a a cikin wata wuta sa'alahum khazanatuha masu tsaron wuta zasu tambaye su alam ya'tikum nadhir yanzu mai gargadi bai zo muku ba qalu zasu ce bala tabbas qad ja'ana nadhirun mai gargadi ya zo muna fakazzabna sai muka ƙaryata an gane ko wato suratul mulk aya ta tara zuwa ta goma wa ma'lumun malam yace abu ne sananne anna cewa kullama ita kalima ta kullama sigatu sigatu umumin siga ce ta umumi ta nuna abu ya haɗe komai da komai to nan komai da komai nan kuma ana nufin na zamani kenan kowane zamani kuku kowane abin da aka faɗa cikin wannan jumla malam yace to wa nadhiruha tamkar irin wannan aya qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a wato kora za a gaggabi kafirai kenan ila jahannama zuwa ga jahannama zumaran suna jama'a jama'a ila qawlihi har zuwa fadar Allah subhanahu wata'ala qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi ala al kafirin da anka ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum za a tambaye su ashe manzanni ba su zo muku ba wanda suke karanta muku ayoyin ubangijin ku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma su yi muku gargadi daga rana irin wannan ta yau to nan ne sai malai ce ila qaulihi to nan ne za su bada amsa qalu bala sai su ce eh walakin haqqat kalimatul azabi ala kafirin sai dai kalimar azaba ta tabbata kan kafirai suratu zumar aya ta 71 malam yace to fa qauluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wasiqal ladina kafaru za a kora kafirai za a gaggaba su ya ummu kulla kafirin ya shafi kowane irin kafiri lima taqarrara malam yace saboda abin da ya tabbata fil usuli a cikin ilimin usulul fiqh min anna al mawsulati cewa su al mawsulat min siyagh al umum suna daga siga ta umumi ma'ana ya an ce al mawsulat ismul mawsul man da ma da allazi da allati da allati da allatani da Allahi ga sunan dai li umumiha kulla ma tashmaluhu silatuha saboda silatta wato abin da ya biyo bayan ta na bayani shine silatta ya shafi kowa da kowa kama ashara lahu fi maraqis sa'ud kamar dai ishara gare shi a cikin maraqis sa'ud wani littafi ne na alfiya ta usulul fiqh bi qawlihi da yace wato siyahuhu kullun awil jami'u wa qad talalladillatil furu'u mala yace to siyaguhu yana cikin sigogi na umumi an gane ko kullun a ce kullun kullu nafsin za'iqatul maut ko kuma awil jami'u ko ko jami'u fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wa qad talallazi allatil furu'u to ya talallazi tala ya biyo baya allazi lafazi na allazi da allati alfuru'u furu' din su ya an ce furu' din su tunda an ce allazi yana da far'u ana cewa wato allazani kuma ana cewa allazina allati shi ma ana cewa allatani a ce wato allahi duk dai gashi nan dai ko allawati duka da yana zakkuwa siyagul umum da man shi ma mausuliya ma mausuliya da man da sauransu dai duk gasu nan dai an ce ismul mausul na duka siga ce ta umumi malam yace to wa ma'ana qaulihi ma'anar shi mai fada wa malami mai littafi wa qattala alladhi man gane ko da yace wa qattala alladhi anna alladhi wallati kenan kalima ta allazi ko mu ce lafazi na allazi da allati wa furu'aha da abin da ya zamanto rassanta ne kenan abin da ke tafiya musanna da jam'i yace siyagh umumin sun zamanto siga ce ta umumi fi ka kullin kamar lafazi na kullu wa jami'a da lafazi na jami'a kenan abin da zai biyo baya shi ke nuna cewa in an ce allazi mata wanda ya mutu to kaga duk wanda ya mutu wannan hukunci shi na iya wato tabbata akan shi shine kenan abin da zai biyo baya shine yake nuna wannan sai in ta zo cikin kissa to nan ne malamai suke cewa to sai a duba a gani in kissa ce hukunci ne ake nufi to hukuncin zai tabbata ga kowa in kuma wani aiki ne an ka aikata to za ta tabbata akan wanda ya aikata aikin shi kadai innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da ifka kiran ƙarya waɗanda suka zargi matun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zina to kaga nan ana nufin waɗansu mutane ne nan cikin kissa waɗansu na da sun aikata wannan aikin tunda ba kowa aikata wannan aikin ba kenan su ne ake nufi sai kuma wanda ya aikata irin wannan aiki irin nasu bayan su sai aiki ya shi duk hukuncin da ya tabbata gare su ya tabbata gare shi wallahu ta'ala a'lam malam yace to wa nadhiruhu tamkar irin wannan ayar da take nuna cewa babu wani kafiri face sai an tabbatar da cewa ya shiga wuta kafin ya shiga wuta sai ya tabbatar da cewa an turo mai manzo aidan kuma qauluhu ta'ala fadal Allah subhanahu wa ta'ala wa hum yastarikhuna fiha an gane ko suna yin kuwa a cikin wuta Allah yana bada labarin yan wuta an gane ko wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara yastarikhuna aslin shi as-surahu ne saraha shine yayi kuwa to sai a ce yastarikhuna an ka kawo ya'un da ta'un wato alif da ta'un ne asalin shi istaraha domin larabci ana ƙara alif da ta'un qatala sai a ce iqtatala to saboda sadun da in ta'un ta zo bayanta bai da dadin kamar bai da dadin faɗa larabci su mai da shi ta'un kaga sai ce wato istaraha sai an kamar da ta'un ta koma ta'un ina fata an fahimci ni kamar sabara ne sai a ce istabara amma sai a ce istabara malam yace to za a ce awalam awalam nu'ammir wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal sai Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir ashe ba mu rayar da ku ba tsawon lokaci wanda mai wa'astuwa zai wa'astu wadansu malamai suka ce nan shekara wato 60 ake nufi domin hadisi da ya zo cewa Allah ya yanke uzuri ga mutumin da ya kai shekara 60 to ba shi kadai an ka yanke ma uzuri ba amma dai shi an ba shi dama mai yawa an gane ko wannan shine abin da ake son wato a ce amma dai duk mutumin da ya balaga ga musulunci ga wa'azi ya kauce ko dan shekara nawa ne an yanke masa uzuri ya kamata mu fahimci hadisin da kyau sannan waja akumun nadhir mai gargadi ya zo muku wasu kace manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wasu kace alqur'ani wasu kace kuma ma annadhir shine wato hurhura domin in ka kai shekara 60 ai hurhura za ta nuna maka cewa halamari ya abin ga ko ko hurhura ta fara fitowa inda ba hurhura bace wadda take fito ma yaro irin ta halitta wasu kuma sun ce akwai furfura ta arziki wadda tana nuna mutum zai arziki to amma dai wannan shaci faɗi na babu wani nassi da ya ce furfura in tana hituwa tana nuna mutum zai yi arziki illa dai furfura alama ce ta girma ya kama mutum ya yi kokari ya gyara alaƙarsa da Allah kwarai da gaske sannan kuma alamu ce ta girma mutum ya kama mutuncin sai ya san matsayinsa shine waja akumun nadir wato wasu fasara shi da kurhura an gane ko ko furfura da ake cewa wani dan saurare shi yasa ma mai muqama yace amma an zaraka shaib ashe ko wato hurhura ba ta maka wa'azi ba yace to fa innahu amun aidan malam yace to wagga aya ita ma ta nuna gaba ɗaya ne li anna awwalal kalam farkon magana Allah ce walladhina kafaru lahum naru jahannam waɗanda suka kafirta suna da wuta wuta ita ce rabon su wal iyadu billah kuma ya ce bai ce naru jahannama lahum ba sai ce lahum naru jahannam su kadai da wutar jahannama masu dawwama a cikin ta in ma mu'mini ya shiga wanda yake mai mai zunubi za a fitar da shi bayan an kare masa azaba wannan aya tana cikin suratu fatir aya ta 36 walladina kafaru lahum naru jahannam ya nuna dukkan kafirai wannan to amma sai Allah ce wa ja'akum an-nadhir mai gargadi ya zo muku kenan ya shafi dukkan kafirai shine abinda malam yake so ya kafa hujja da shi a karkashin wannan malam yace to wa amsalu hadha kathiratun fil qur'an irin waɗannan ayoyin suna da yawa a cikin alqur'ani ma annahu ja'a fi ba'd al-ayat malam yace ya zo a cikin waɗansu ayoyi ma yufhamu minhu abinda za a fahimta anna ahlal fatrati fin nari cewa su ahlal fatra suna cikin wuta wato an ce ahlal fatra su ne waɗanda ba a samu manzubon da ya zo musu tsakanin wani annabi da wani annabi misali zamani bayan tafiyar annabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ahlul fatra babu wani sako tare da su sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana banda ahlul kitabi su da yake wato akwai annabi Isa ya zo musu da sako to yanzu waɗannan mutane waɗanda ba bani Isra'il ba tun da shi annabi Isa an tura shi zuwa ga bani Isra'il ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura to sauran al'ummomin fa to su ko waɗanda ba bani Isra'ila ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa ana tura annabi ne khas ana tura shi keɓance shi kuma an tura shi ne zuwa ga al'ummomi gaba ɗaya to kidan kaga kristanci ashe asalin shi na bani Isra'ila ne kawai ba na kowa da kowa bane to yaya an kai suka yada wannan aqida cewa kowa ya kamata ya shiga to wannan shine abin da ma kamata a tambaye su su ba da amsa malam ya ce to ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ma kana lin nabi bai dace ba ga annabi ko lin nabi a qira'ata asim kenan ta nafi afwan wallazina amanu ga waɗanda suka yi imani bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da sun kasance makusanta ne gare su min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su yan wuta ne ya yake bayyana gare su sun mutu akan shirka suratul tauba aya ta 113 fa inna umumaha malam yace to abin da ya tabbata na umumin wannan aya yadullu ala دخول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يدل على دخول من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم yana nuna cewa wanda wato bai samu sakon manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai rishke shi ba an gane ko wa kadhalika umumu wato wa kadhalika umumu qawlihi ta'ala kuma haka ne umumin hadewar fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ta shafi kowa da kowa kenan walal ladina yamutuna wa hum kuffar da waɗanda suka mutu suna kafirai kaga nan duka wanda ya mutu yana kafiri ma'ana bai samu sako ba kenan na annabta yana matsayin kafiri ulaika a'tadna lahum azaban alima waɗannan za mu yi musu tattalen azaba mai radadi asalin shi a'adadna ne sai an ka mai da ta'un ta koma dalo in ji malaman sarfu domin a adda ake cewa an gane ko sannan kuma malam yace wa qaulihi ta'ala wannan aya tana cikin suratu an-nisa aya ta 18 wajen wala ladina yamutuna hum kuffar wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina kafaru wadanda suka kafirce wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna kafirai ulaika alaihim la'natullah wadannan la'ana Allah ta tabbata a gare su wal mala'ikati da ta mala'iku wan nasi da ta mutane ajma'i da gaba daya an gane ko suratu al-baqara aya ta 161 in an ce ta mutane gaba daya saboda kafirai malamai suka ce za su tsine mazuna na tashin alkiyama gaba daya wancan ya tsine masashe wancan sashen ya tsine masashe kullama dakhalat ummatun la'anata ukhtaha an gare ko wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wata'ala innal ladina kafaru wadanda suka kafirai wa matu wahum kuffarun suka mutu suna kafirai falan yuqbala min ahadihim ba za a karba ma dayan su ba mil'ul ardi zahaban koda wato ya cika kasa da zinari kenan sai zaman to shi zahaban wato abin nan ne tamyizi ne kamar da suke cewa tamyizi ya bayyana cika kasa da mi sai ce to zahaban koda an cika ta da zinariya aya ta 91 a cikin suratu wato Ali Imran ila ghairi dalika min al-ayat mal yace zuwa ga wani wannan daga cikin ayoyi to kaga wannan ya nuna cewa imani abu ne mai tsada ashe imanin nan da muke gani babba babba abu ne Allah ya bamu yau ko gari guda aka cika da zinari kai ko akwati ɗaya aka cika da zinari ai yana da tsada kwarai da gaske to ina ga a ce an cika duniya gaba ɗaya da zinari to an ce kowannen mutum yake da shi inda zai bayar ba za a karba ba kina ashe imani yana da tsada kwarai da gaske yan uwa musulmi to sai malam ya ce to zai bada amsa akan wannan yace i'lam ka sani awwalan abu na farko anna man lam ya'tihi nadhirun wanda mai gargadi bai zo mishi ba fi dare duniya a duniya wa kana kafirin ya kasance kafiri hatta mata hayyan mutu ikhtalafa ulama fihi malamai sun yi sabani game da al'amarin sa hal huwa min ahlin nari shin shi kafiri ne likufrihi saboda kafircin sa aw ma'zurun ko ko za a yi masa uzuri li annahu lam ya'tihi nadhirun domin mai gargadi bai zo mishi ba kama ashara lahu fi maraqis sa'ud mala yace kamar yadda mai maraqis sa'ud yayi bayani wato alfiya ce cikin ilmin usulul fiqh wanda ɗaya daga cikin malaman shanqit wato yayi ta yayi talkhisi ne ko a ce yayi nazmu ne na littafin imamu suyuti na usulul fiqh jam'ul jawami cikin usulul fiqh wanda littafin yana da muhimmanci wanda kuma da aka yi ta mutanen Mauritania suna karatun ta kwarai da gaske suna haddace ta wanda kuma yana da kyau ɗalibin ilimi ya karanta wanda littafin duk da yake mai littafin ya yi sharhasa sunan shi nashrul banud ala maraqi saud wanda kuma shi malami ne wanda ya yi fice a cikin usulul fiqh sai dai wajen aqida wani lokacin da ga ya karkata zuwa ga aqida ta ash'ariyya amma dai wajen littafin yayi abin nan sai dai kuma Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin mai wannan littafin yayi sharhan littafin ya sanya masa shina shi ko ya sanya masa suna Nasrul Warud ala Maraqis Saud wanda kuma shi aqida shi ta salafiyya ce 100 bisa 100 to dan haka dai bai hana mutum ya amfana da wancan littafi amma ya hattara wani lokacin shi wancan yana dan karkacewa ya kuma zuwa aqida ta Ash'ariyya malam yace to mai littafin yace bi qaulihi da yace zu fatratin ma'abucin fatra بالفرع لا يراء بالفرع يعني anka ce far'i na ana nufin shari'a wato abin da ya shafi reshen shari'a hukumce hukumci shi yasa ake kiran wato ilimin fiqihu wa ilimin furu'a sai malamai suna ce mishi ilimin huru'a an gane ko saboda wajen mufa'u wani lokacin ha'una ake mai da sai anka ce ilimin huru'a to zur fatratin wanda ya kasance akan fatra me yasa aka kira su ahlul fatra domin Allah subhanahu wataala yake cewa ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul sai malamai suka yi amfani da wannan kalima din tunda tsakanin shi tsakanin Isa da manzo sallallahu alaihi wasallama babu manzanni amma ba ana nufin sai tsakanin Isa ba da manzo sallallahu alaihi wasallam a duk annabin da tsakanin shi da wani ba a samu wani annabi ba ga waɗansu mutane har suka mutu to su ake kira zu fatratin bil far'i la yura'u waɗannan bil far'i game da abin da shahi hukumce hukumce na fiqhu la yura'u ma'ana ba a kiyaye musu ba ana ba a kula musu da wannan domin mi domin su ba a turo annabi ya koya musu wannan abu amma wa fil usuli amma a cikin usul nan ba na nufin ilimin usulul fiqh ba nan yana nufin aqida domin aqida ita ce wato asali tushe to bainahum niza'u to shin hukuncin aqida ya kama su ko bai kama su yace bainahum tsakanin malamai niza'u yace to akwai sabani yace to wasa nadhkuru malin yace da izinin Allah da wasa nadhkuru zamu ambata insha Allah in Allah ya so jawaba ahli kulli wahidin min alqawlaini amsar da duk wato malamai ko ma'ana masu faɗa magana guda biyu suka faɗa wa nadhkuru ma yaqtadi dalilu rujhanahu zamu ambata abinda dalili yake rinjayar da shi an gane ko fa naqulu zamu ce wa billahi nasta'in ga Allah ne muke neman taimako shi kadai domin bai ce nasta'inu billahi ba sai ma nuna billahi ga Allah kadai nasta'inu muke neman taimako Malam ya ce qad qala qaumun waɗansu mutane suka ce innal kafira fin nari lalle shi kafiri yana cikin wuta walau mata fi zamanil fatrati ko da ya mutu a cikin lokacin da ba a turo manzanni ba manzo bai zo mishi ba wa mimman jazama bi hadha alqawl malam ya ce wanda yayi jazm yayi yanke magana magana wato daurarra tabbatatta cikin waɗanda suka tabbatar da wannan magana annawawi imamun nawawi fi sharhi muslim a cikin sharhin da ya sahih muslim لدلالة الأحاديث على تعذيب بعض أهل الفترة دومين waɗansu hadisai sun nuna za a yi ma ahlul fatra azaba an gane ko yace to kamar mutanen da misali wanda an kaci guda la yastatiru min al-bawl wanda cikin hadisi ne sahih muslim manzo Allah sallallahu da yazo ya dauko wani dan kari ya dora akan danye wanda yake bai bushe ba yace ya aza akan kabarin su yace to tana yi wa Allah ya sauƙaƙa musu matukar wannan iccin bai bushe ba kenan kaga waɗannan ahlul fatra ne guda yamshi bin namima yana tafiya yana annamimanci da tafiya da khabar wato ka zo da labari don ka ɓata tsakanin mutane an gane ko da kuma shi kuma guda la yastatiru min al-bawl to kaga wanda aka ce la yastatiru min al-bawl da giba giba gigara ce ba zancen aqida bane domin musulmi in ya gigara ba a cewa ya kafir sai a ce ya aikata kaba'ira sannan kuma la yastatiru min al-bawl mutumin da bai kiyaye kanshi da fitsari yana barin fitsari yana zuba ga jikinsa misali to kenan shi kuma sai ya kasance wato ma'ana shi ma wannan yana daga cikin ahkamul furu bai daga cikin al'amura waɗanda suke na farilla na aqida malam yace to wa hakal qarafiyu إمام القرافي يا رويتو في شرح التنقيح أتكلم التافن سنة شرح التنقيح تنقيه الفصول أنقانيكو الإجماع إجماعي على أن موت أهل الجاهلية في النار dukkan mutanen da suka mutu na ahlul jahiliya kafin zuwan manzo an gane ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ko wadanda ba su wadanda manzo bai zo musu ba har suka mutu to suna suna finnari cikin wuta li kufrihim saboda sun kafirta yace kama hakahu anhu kamar yadda ya ruwaito wannan magana sahibu nashrul banud ko bunud wanda to mai littafin nashrul bunud wanda shi ne wanda littafi na maraqi saud sharhin da shi mai littafin yayi masa an gane ko to wanda shine abinda wato suka kawo su ya kawo ijma'i shi yasa an ce an yi ijma'i wani lokacin ana buƙatar sai an tabbatar suwa shi yasa malamai suke cewa kai hattara da ijma'i in yazo a cikin littafin wato littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid wanda wani lokaci yana cewa an yi ijma'i alhali ijma'in sai ka iske kamar faɗa ne wato ba a tantance ba kuma akwai mawsu'atul ijma' da aka yi yanzu mutum zai dube ta da kuma naqdul abin nan maratibul ijma' da kuma naqdi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi naqdi na maratibul ijma na ibnu hazm ka samu wannan mausu'a kaga ya an ce an yi ijma'i kana iya koma ka gani ko yana ciki ko baya ciki kuma ka bincika irin tabbatuwarsa ko ko ba tabbatuwarsa ba to almuhimu dai mana ya ce an yi ijma'i akan wannan kamar da shi imam al-qarafi ya faɗa to ka kuga kuma an yi sabani kenan ku kaga shi sama suke royatuwa ga imamu ahmad da yake cewa mutane suna cewa an yi ijma'i to wa ya sanar da mutum tana yiwa cewa tana yiwa an yi sabani almuhimu dai akwai bincike kwarai da gaske akan ijma'i ta fuskar ayoyi na na alkur'ani mai girma da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mas'alun da aka cewa an yi ijma'i da kuma bayani kan shi yadda za a gane shi kenan al ijma' ta'silan wa tatbiqan ka san ka'idodin sa ya ake tabbatar da shi ya ake yin sa nau'ukan sa dalilin da suke sawa a yi shi sannan kuma ka kawo tafsil shine wato ka kawo ta'sir abin nan tatbiqa ka bada misalai a wadansu ijma'at da kuma tabbatar da su musamman a wannan zamani da muke ciki tunda ijma'i ana ganin zai koma ne cikin al-majami'ul fiqhiyya inda ake tattara manyan manyan malamai masu ijma'i na duniya an gane ko waɗanda sun kai ana iya sanin su kuma za a iya tattara su wanda kuma bai zo ba za a iya sanin ra'ayinsa ko da yanzu ta fuskar waya ce ko ta fuskar sako tura wasiƙa ko abin da ya kama da haka to waɗansu kuma sun yi inkarin ba amma samun ijma'i kwata-kwata amma wannan ra'ayi malamai bu sai da shi ba sun raunata shi wallahu ta'ala alam malam yace to wa ajaba ahlu hadhal wa ajaba ahlu hadhal qawli an aya waɗanda suka ce duk wanda ya mutu a matsayin kafiri ko da manzo bai zo masa ba mai gargadi bai zo masa ba zai shiga wuta malam yace to sun bada amsa akan wannan aya da ta ce wa makunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wa amsa wa amsalha da tamkar irin wannan aya min salasati aujuhin ta fuska uku kenan wani zai iya cewa to ai sun saba ma ayar qur'ani kenan ma kamar sun kafirta ni a'a wani lokaci an kace an yi sabani ba wai sabani ne na son rai ba shi yasa yana da kyau ɗalibin ilimi wani lokacin ya fahimta kaga aya ce ta alkur'ani aka cewa an yi saɓani ba an yi saɓani ba kan ana son a saɓa ma Allah a an yi saɓani ne kan fahimtar ta an tabbatar da cewa wannan aya ce ta alkur'ani kuma an yarda da wannan kira'a ta daga cikin kira'o'in da sun ka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba shakka amma wajen fahimtar ta aka samu saɓani shi yasa wani idan ka saba mishi kai tsaye sai shi ɗauki cewa a'a kamar ka saba ma addini ne ba haka nan bane saboda mi saboda misali ga aya karara amma an yi sabani wajen fahimtar ta sannan kowanne daga cikin su zai kafa hujja ne da ayoyi da hadisai to kenan kawai dan mutum ya saba maka a wata fahimta ko ko misali kai ka kawo na hadisi hadisin da ka kawo yana yiwa hadisi ne da'ifi yana yiwa an yi sabani waɗansu malamai sun ce hadisin nan ingantacce ne saboda hanyoyinsa a waɗansu kuma sun ce za'ifi ne to kaga sai an ba tabbatar da inganto hadisin sannan a zo wajen tattaunawa kan mas'ala kaga wanga wannan abu na gaba kenan sannan wani lokacin kuma ayoyi ne za a kawo da hadisai saboda mas'ala tana buƙatar fahimta kowanne ya kawo ayoyi da hadisai sannan an rinjayar da wani ra'ayi akan wani ra'ayi ko ko a bar kowa ya tafi akan ra'ayinsa ko ko in ana iya haɗa ra'ayukan sai a haɗa su to amma ya za a yi a ce mutum ya ɗauki aya guda ko ya ɗauki hadisi guda ya fahimci wani abu ya ce kuma duk wanda bai fahimci wannan ba bai fahimci addini ba ko wannan mutumin ba ba musulmi bane ko ko wani kaza wani kaza wani kaza alhali ko ga ta ayat ce aka kawo kuma ga hadisai kuma za a kawo waɗansu ayoyi fahimtar dole sai an tantance kai kuma kana ganin duk wanda ya saba maka yanzu ga aya ce idan mutum ya saba ma aya da ganganta alqur'ani ai ya ma kafirta ya san da maganar Allah ce saba mata to amma nan su wannan ayar cewa ga ta fito ta ce ba a azabtar da wani sai an tura mishi mai gargadi kuma waɗansu mutane sun mutu mai gargadi bai zo musu ba kuma sun ce duk wanda ya mutu kafin mai gargadi ya zo mishi yana wuta to wani sai ce to ai su saba ma ayat alqur'ani kenan sun kafirta a'a akwai dalilan su kenan sai ka tsaya ka saurari dalilan su in ka ji sannan a san yadda za a tattaunawa muna kira zuwa ga yan uwa a san yadda ake tattaunawa a masaloli na ilimi malam yace al-awwalu abu na farko anna ta'ziba shi azabtawa kina amsa ta farko annat ta'dhiba azabtarwa almanfiya wadda anka kore fi qawlihi a cikin fadar Allah subhanahu wataala wama kunna mu'azzibina bamu kasance muna azabtarwa ba an gane ko wa amsali hada wato irin waɗannan ayoyin da suka zo wa ta'dhibu dunyawiyyu sun kace su azaba ta duniya suke ake nufi fala yunafi thubuta ta'dhibi fil akhirah wannan ba shi ke nuna cewa ba babu azabtarwa wato a ranar lahira kiran da su a fahimtar su abinda ake nufi wa ma kunna mu'adhibina fi dunya ba mu kasance muna azabtar da mutane ba a duniya hatta na ba asa rasula sai mu turo musu manzanni amma in mu turo manzanni ba za mu bar su su rayu in sun san dalilan da suka nuna cewa akwai Allah akwai samai akwai ƙasa akwai halittar su tun da kuma sun ɗauko alƙawari tun cikin alamun zarra sun ce in sun zo za su bauta ma Allah laqad wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum sun ce wannan ya isa kai da kanka ka sa akun da halitta in baka bauta mishi bauta zaka shiga kiran sai sun ɗauki na azaba ta duniya ake nufi to wa zakar shaukani imamu shaukani ya ambata fi tafsirihi a cikin tafsirinsa anna ikhtisasa hadha at-ta'dib ke banta wannan azabtarwa المنفية بالدنيا دون الآخرة أنقاليكو إمام الشوكاني للتافي فتح واتو قدير كنا أن اختصاص هذا التعذيب المنفية بالدنيا واتو أن أذاب تاكيب أنتني دا أنك كوري بالدنيا دا أنك تبا أذاب تروى تاشا في الدنيا دون الآخرة أما بند الآخرة يتي ذهب إليه الجمهور kenan imamu shaukani ya kawo wannan wa zaba ilaihi aljamhur kuma jamhur sun tafi akan wannan wastazhara huwa khilafahu amma shi imamu shaukani istazhara khilafahu ma'ana ya rinjayar da sabanin wannan shi ya tafi akan sabanin maganar da jamhur sun ka tafi akan ta ina fata an fahimta malin yace to ورد التخصيص بعذاب الدنيا بأنه خلاف الظاهر ورد التخصيص إمام wato ashaukani ya mai da ra'ayi na cewa keɓance take an gane ko taksisa bi azabin duniya ce a keɓance da azabar duniya bi annahu khilafu zahir min al-ayat ya saba zahirin waɗannan ayoyin wa bi anna al-ayat al-mutaqaddima kuma saboda ayoyin da suka gabata addallata ala atirafi ahli nar waɗanda suka nuna cewa kenan da suka gabata waɗanda an kawo cikin wannan littafi addallata ala atirafi ahli nar waɗanda suka nuna ƴan wuta sun yi furuci an gane ko sun yadda sun faɗa jami'an gaba ɗaya bi annar rusula an zaruhum cewa manzanni sun gargaɗe su fi dare duniya a wato gidan duniya sarihun fi nafihi ya nuna cewa wato sarihun bayani ne wanda fito karara fi nafihi wato kenan an akan korewa kenan korewa azabar duniya ake nufi shi yasa mai tahqiqin wannan littafi Ahmad Muhammad Muhammad Badawi yace ai al-ayatu sarihatun kina ayoyi sun fito sun yi bayani karara fi annan nafiya waqi'un 'ala al'azabi fi dunya wal akhirah la dunya faqat kinan nan azabar za ta tabbata ne a duniya da lahira an gane ko faqat fi dunya wal akhirah la dunya faqat ba duniya bane kawai wal jadatu abinda ad daidai abinda akan hanya an yuqalu a ce sarihatun bitta'i an gane ko shine ya wato za a cewa sarihatun an gane ko kenan ga ka'ida ko kuma abin da larabcin da ya kamata a kawo sai a ce sarihatun to sai malin kashi sarihun ya ce to sarihatun bitta'i gaira anna ma ja'a fil matni ja'izun tare da cewa abin da malin ya faɗa a cikin littafi shine matan littafi kenan ja'izun ala annahu sifatun li mahdhufin muzakkar kenan a cikin yaren larabci ana iya ɗaukar shi sifa ce na abin da an ka shafe wanda yake muzakkar namiji ne wa taqdiru nassun sarihun an gane ko kenan sai zamanto nassi ne wanda yake ya fito ya bayani karara kina yan ayatun na ya kamata a ce sarihatun ko sarihatun ina fata an fahimta to nan yayi bayani ne kan abin da malam yake son ya ce kuma ya nuna cewa a larabci kakka sa tsammanin malam yayi kuskure ne 100 bisa 100 kina an hankalta ma ta fuskan muannas sai a ce sariha amma dai malam yace sarihun kinan nas wato fi nassin sarihin hakan ya kamata a ce kinan wato وبأن الآية المتقدمة الدالة على اعتراف أهل النار جميعا بأن الرسل أنذروهم في دار الدنيا صريح في نفيه كنا نص صريح في نفيه أن نون تشوا واتو أنكوري ونن يتشتو صريحة في أن النفي واقع على العذاب كنا واتو عذاب تا koruni akan azabar duniya da ta lahira Allah ba zai azabtar a duniya ba ba zai azabtar a lahira ba sai mi sai an turo manzo to kinan kaga wannan ya nuna cewa an saba ma ra'ayin su waɗanda suka tafi cewa abinda ake nufi shine wato azaba wato ta duniya ina fata an fahimta kenan da suka ce azaba ta duniya kawai ake nufi an nuna musu a abin ya shafi azabar duniya ya shafi azabar lahira saboda su kafiran lokacin da aka yi musu magana in ji wanda suka bada amsa akan wannan amsa da su waɗanda suka bayar duk lokacin za su shiga wuta sai an ce alam ya atikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba mai gargadi bai zo muku ba to wannan shine الثاني أمسد دون أنسو malamai suka bayar ta biyu akan wannan anna mahallal uzri bil fatrati al mansus fi qawlihi wurin da mahallal uzri wurin da uzri kenan yake tabbata bil fatrati mutum ya kasance yana tsakanin wani manzo da manzo al mansusi wanda Allah faɗa ƙarara fi qawlihi wajen faɗar Allah subhanahu wataala wa ma kunna mu'azzibina ba mu kasance muna azabtarwa ba al aya wa amsalha fi ghairi al wadih alladhi la yaltabisu ala aqli kenan sun kace a'a ga abinda bai boyuwa ne ga hankali ma'ana kenan yanzu kasancewar akwai sama hankali ya san bayyuwa sama ta yi kanta bayyuwa ƙasa ta yi kanta kuma dama can cikin alamu zar kamar da nusoshi suka nuna cewa ai Allah subhanahu wataala tun muna tsawon annabi Adamu ya fitar da mu kuma mun yarda cewa in mun zo zamu bauta ma Allah wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kowa ya dauki wannan alƙawari to kenan tun da ka riga ka ɗauko wannan alƙawalin to ai shikenan in ka zo duniya ka ga halittun Allah za su za su ƙara tunatar da kai wannan alƙawali to sun ka ce ammal wadihu su waɗannan malamai da sun ka ce abinda ake nufi azaba ta duniya ba ta ba sun ka ce abinda ya zamanto ƙarara yake allazi la yakhfa wanda baya boyuwa alaman indahu aqlun ga wanda yake na da cikakken hankali kina da hankali ka ibadatul awsan kamar bautar gumaka fala yu'zaru fihi ahadun wannan ba za a yi wani mutum uzuri ba li anna jami'al kuffar domin dukkan kafirai yuqirruna bi anna Allah huwa rabbuhum sun tabbatar da cewa Allah shine ubangijin su wa huwa khaliquhum yanci rabbuhum mahalicin su kuma ubangijin su kuma mallakin su wa huwa khaliquhum shi ya halice su wa raziquhum shi ya arzitar da su wa yatahaqqaquna kuma sun tabbatar da cewa annal awthan cewa su gumaka la taqdiru ala jalbi naf'in ba su da iko su jawo wani amfani wala ala daf'i durrin ko su tunkuɗe wata cuta lakinnahum sai dai su ghalatu anfusahum asalin alghalat shine kuskure ghalatu anfusahum sun abkar da kansu cikin kuskure da gangan fa za'amu sai suka riya suka ce annaha tuqarribuhum ila Allah wai suna suna kusantar da su zuwa ga Allah zulfan kusantarwa wa anna shuf wato zulfan asalin shi tuqarribuhum qurban ne ko takriban sai anka kawo zulfa domin zulfa kalma ce tana nufin kusanci sai anka kawo masdar wanda yake yana daukan ma'ana ɗaya da fi'ilin qarraba amma kuma lafazin su ba guda ba wa annaha shufa'a'uhum inda Allah kuma sun kace waɗannan gumakan suka riya suka ce waɗannan gumakan za su yi ceton su a wajen Allah ma annal aqla yaqta'u bi nafi zalik tare da cewa hankali bai yadda da wannan ba bai yadda da wannan ba shi yasa suka ce to wannan babu wani uzuri wato gare su kenan su abinda sun ka tafi akan shi kenan ƴan uwa musulmi lokacin mu ya kai ƙarshe kuma wannan mas'ala tana da faɗi kwarai da gaske ba mu kai ƙarshen ta ba za mu tsaya a nan mu dakata sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko ya ba mu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh